الكريم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الإدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقبال فريد الدهري على الإدلاكي حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيخ اهجري لنا بهذا المهدر ولتألفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله jiya muna zama na 161 yau kuma muna zama na 162 a cikin amalu salihati wanda shauda ne ke magana shau yana cewa musifa yadda take sauka kuma Allah ya yi ta ne labudda ta saukan sai ce to a wannan zamani ya ce wa'alamu annar zunuba fi hada zamani la ƙudartun li'adin ala infisali anha zunubi a wannan zamani babu wani mutumin da ya isa ya kauce mata fa'ina tun sabu alan nasu kalmatsar ligajiri tana sauka wajen mutane ne kamar ruwan sama mai gwaɓi wato mamako kenan ko to lakin abinda shau ya ce aksiru min mukaffirati zunubi ku yawaita neman gafara daga mukaffirati zunubi shine ya fara salatul fatihi salatul tasbihi ya gangaro ko to shine Allahumma magfiratuka magfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali to daga ciki ne shau jani istimrari fadawa mutum abin da zai yi ba dan komi ba saboda abubuwan da suke mukattiratun zunubi shau ibrahim yana fada wa haka afatun tuqasul qalba ko wa haka afatun tuqasul qalba ga waɗansu laifuffuka wanda suke sa zuciya suke tsotse suke shiga bala'i to ai duk wa'annan amdarun na musiban ne ai hubbu ri'asatu ashaddul aiba neman shugabanci yanzu yaya wannan musifa na neman shugabanci ko ina gida da waje da yaro da babba yana cewa shi senior ne a bashi a bashi ko ina kaga gaskiya ne wannan wannan kawai yarda da in ba za a baka ka yi shugabanci ba ta komi ma ya watsi bala'i ne bala'i ne Allah ya kiyaye mu wa kazalika wazifatul yawmi wa laylatin akwai wazifar dare da rana wanda Shehu Tijani yake karantawa ita ce la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wala sharika lahu la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan shautani yana karanta ta kowane rana ita ma tana daga cikin mukaffiratuz zunubi eh kaga la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wa la sharika lahu la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan dukkan su mukaffiratuz zunubi ne idan kana karanta su suna yanke wa mutum zunubai wa kaza duka du'a'ul saifi liman ya qadiru hakanan saifi ga mutumin da yake da iko wannan ita saifi alahibzihi wanda yake da ikon karanta ta ya haddace ta wa kadhalika hadha al-istighfar haka nan wannan istighfar saifi tana kankare zunubi eh ita ma zaka ga bambadanci wanda ake yi wanda yake jawo mutum kusa ya sa shiga abin da ake nufi eh istighfari Allahumma inni astaghfiruka min kulli ma adattuhu bihi min nafsi eh Allahumma ma adattuka bihi min nafsi Allahumma inni astaghfiruka ubangiji na neman gafaran ka min kulli ma adattuka bihi min nafsi duk abubuwan da nayi tsallake akai daga kawuna na min kullu zambin daga dukkan zunubi mimma tubtu ilayka minhu wanda na tuba zuwa gare shi na tuba zuwa gare ka da shi sun ma'utufi sannan na sake dawa na ci gaba da yi na yi istighfari na tuba kuma na dawo to ina neman tsarin ina neman gafaran ka akan wannan wa astaghfiruka lima wa'atuka na yi ina neman gafaran ka cikin abin da na yi maka alƙawari min nafsi suma a halaftuka fi na yi alƙawarin zan yi wani abu na saba wa astaghfiruka ina neman gafaran kaliman arattu bihi waje haka abinda na yi don neman yardan zatinka fa halatta ne fi malai saraka sannan na kwaba shi da wani abu na neman wani biyan bukata a ciki wa astaghfiruka ina neman gafaranka lin ni'amil lati an'amta da ni'imar da kai mun da kai kan ni'imtar alayya a gare ni fataqawaita bi fataqawaitu biha ala ma'asiyatika ni'imar da kamun kuma sai na koma ina saban ka Allah ina neman gafaran ka wa astaghfiru wa astaghfiru Allah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ina neman gafara wa allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani sai shi al-hayyu rayi al-qayyum tsayi alimul ghaibi wa shahadati huwa rahmanur rahim likulli zambin azanabtu duk wani zunubin da na aikata shi wa likulli ma'asiyatin irtakabtuha da dukkan wani sabo da na hau wa likulli dhanbin ataitu bihi da duk wani zunubin da nazo da shi a hada ilmun lahi bihi Allah kana sani da shi ka ji wannan istighfar ka ko to ko ina ka bi lungu nawa ne mutanen da suka san zunubai irin wa'annan masu lungu da yawa ai ba su da yawa waka zalika du'a ya mana azharar jamila haka nan du'a ya mana azharar jamila wasa taral qabiha wa lam yu'akhiz bi jarirati wa lam yahtiku sitra wa ya azimul afwi wa ya hasan tajawizi wa ya washi al maghfirati wa ya basi al idaini bir rahmati wa ya sami an kullu najwa wa ya muntaha kullu shakawa wa ya karim as sabhi wa ya azim al manni wa ya mukil al asrati ويا مبتدئا بالنعم قبل استيقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غايه الرغبه اسالك الا تشلك في بلاء الدنيا ولا بعذاب النار wannan addu'a ba salati bane addu'a ce ta kaskantar da kai al-inkisari wal hudu'u wal khushu'u wat tawadu'u kenan wannan ka bi addu'an kana bin shi a hankali zaka ga irin maganganun da yake yi Allahumma ya man azhar jamila ya wanda ya bayyana abubuwa mai kyau sarar qabiha ya boye munanan ayyukan mu yanzu abubuwan wanda ake gani a fili ake ganin girman sa ai munanan duk Allah ya boye wannan Allah ya ga dama sai ya bayyana munanan sai ka ga liman kawai da ƙwarin giya sai ka gan shi a ɗakin wata ko ka gan shi tare da wata ko gan shi haka duk sai Allah ya rufe kuma ubangiji ne ke yin haka to kaga mai yin wannan shi ake ake Allahumma ya man azara jabila wa saral qabiha wa lam yu'akhiz bi jarirati wa lam yahtaku sitra wa ya azim al afwi wa ya hasan at tajawizi ka gani wa ya wasi al maghfirati wa ya basid al yadaini bir rahmati wa ya sami in ka duba yadda ake kiran Allah a ciki eh to ai kana da izinin yanzu eh ana yin ta wannan jibril ne ya zo manzo Allah da ita tana cikin mustadrak na imam hakim ce wanda ya karanta wannan daya ya faɗi manzo Allah ce me ladansa ya ce to a takaice dai za a ba shi ladan annabawa da suka isar da annabci saba'in ba to in aka faɗi irin wannan mutanen suka zai cewa an ce mutum za ba shi ladan annabi lada daban kujeran annabta kujera ce in an ebi kyautansa ladansa ko da dubu ne aka bar a cikin falalan Allah ba abin da aka yi ba an kwace annabta ba kuma ka zamo annabi ba ba haka ake nufi ba ba an kwace annabta mutum ba kuma in ka karanta ka zamo annabi ba a'a lada lada lada wannan shi ne abin da ake nufi su makala radiyallahu anhu sai shauta ne sake cewa abshiru bisharatan ku yi albishir bishara anna kulla man kana fi muhabbatina duk wanda ya kasance yana cikin son shautu jani Allahun fashad bi annana nuhibbu wa zillana ila anna muta nahnu ma an-nasl wal ahbab wa kullu man haddamana wa kullu man ra'ana بالعين الإنصاف أينما كان بجاه رسول الله أن كل من كان في محبتنا duk wanda ya kasance yana so na shautu da kenan ila an mata alai zuwa har ya mutu to kuma sa bishara yab'as min al-aminin za ta da shi yana daga cikin amintattu Allahumma ja'alna min al-aminina tuna shehu tijani min a azanil auradi tuna shi kawai ka ambace shi saboda ya buye da yawa tuna shehu tijani min a azanil auradi wannan shine hikiman duk bayan sallah nake cewa a karanta fatiha da sati sati uku hadiya ga shehu tijani saboda kar amince da shi min a azanil auradi saboda abin da yake kusa da kai ne cikin yardan Allah amma baka sani ba to wannan shine dalili ala ayi halatin kana a kowane hali mutum ya kasance malan yalbis hullatul amani matukan bai sa rigan nan na amnu min makarin lahi ba wa kadhalika haka nan kullu man akada wirdana duk wanda ya karɓa ɗariƙar mu yi asmin al'aminina za a tare shi daga cikin amintattu Allah ma ja'alna minhum wa ja'alna min allazina akhadhu alwirda wa nattari wa nudiha haqaha wai da kullul jannata zai shiga aljanna bi gairi hisabin wala iqabin zai shiga aljanna babu hisabi babu iqabi huwa shi mai karanta dariƙan wa walidahu da iyayensa wa azwajahu da matayensa wa zuriyatuhu da zuriyarsa almunfasilatu anhu wanda suka fito daga jikinsa lal hafadata ban ce maka da jikoki ba ban ce maka da jikoki ba wannan a ka'idan duk waliyan duniya ba wanda aka hada masa wannan gaba ke daya sai da cire shiga aljanna da gairi hisabi amma wannan bigeri sabin wala iqabin huwa walidahu wa azwaji wa zuriyati duk waliyan duniya ka duba duk abin da aka masu ba wanda ya samu wannan a dunkule sai shehu tijani kuma wannan fadalullahi ne yuti man ya sha'u amma in akwai ba bayyana shi ba a duk waliyan zaka ga za su shigar da mutane aljanna ne saboda in sun karanta abin da karanta na'am lalhafadata bi sharatul itiqadi da sharadin yayi itiqadi da wannan alƙawarin bi ma'ana bai zama mutaraddidun fi imanihi ba wa adamun nakasul muhabbati kuma ya zama bai warware soyayya da ke tsakaninsu ba wa adamun amna min makarallahi kuma bai yarda da idan haka ya shiga ya kutsawa sabon Allah ko cutar da wani bawan Allah ba kama kaddamna kamar yadda muka gabatar wa yakunu fi jawarin nabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance kuma yana makwabtaka da manzon Allah fi alal iliyina alal iliyina wa yakuna min al aminina kuma zai kasance daga cikin aminai min mautihi daga mutuwarsa ila dukhulil jannati zuwa shiga aljanna Allahumma ja'alna ممن يكون ذلك بجاه شيخنا أحمد التجاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shau jan ya ce ta wasiƙa ta ɗaya kenan wanda yau mutanen fas da magarib in ta hama amlahu alaina abin da ya rubuta kenan Allah ya amfana da mu yarda da shi wani ma katabtu bihi yana daga cikin abin da shau tijani ya rubuta ila fuqara fas wa mutanen fas sanahumullahu Allah ya kiyaye mana su min kulli ba'asin daga dukkan wani laifi wa nassuhu nassin رسالا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم kaga wa sallallahu ala sayyidina muhammadin kaga anan kawai ya isa ya nuna maka wannan wasiƙar shehu tijani ne tsira da amince Allah tabbata ga shugaban mu annabi muhammadu wa alihi da alayensa wa sahabi da sabansa kaga yanda mutum yake nufin cewa shehu tijani yana daga cikin shi'a bai babu wa alihi wa sabi wannan rubutunsa ne wa sallim ba da hamdullahi bayan na gode Allah jalla sana'uhu wato ɗaukakarsa ta buwaya wa taƙaddasar sifatuhu sifas ta ƙarƙaka wa asma'uhu da sunayensa ya silu kitabi ila kafati a habadina wannan wasiƙar ta wata haɗu dukkan masoyan fuƙara fas wato almajiran fas wa ma bi iza'iha da wanda suke ke yewayanta hafazallahu jami'akum min jami'al mihani Allah ya kiyaye ku baki ɗaya daga dukkan ɓangaren wani il almihani jarbawa wa min almubilatil faqari na talaucin nan mai ƙonƙona to Allah ya raba ku da shi ya raba mu da shi amin yace assalamu alaikum kaga kafin ya shige su ya musu addu'an amnu da suturu da kamala da kaiwa lafiya ko ya ce assalamu alaikum amince tabbata a gare ku wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatu ta ummukum wannan arrahman da albarka ta game ko ta ummu a hawalakum kuma ta shiga cikin dukkan halayenku min muhibbikum daga masoyinku ne wa Ahmadu bin Muhammad Atijani shine Ahmadu dan Muhammad Atijani wa ba'du yace bayan wannan sallama usikum wa nafsi ina muku wasiya wa nafsi da kaina bima ausakumullahu bihi da abinda Allah ya muku wasiya da shi wa amarakum bihi ya hore ku da shi min hibzi hududin da kiyaye alhudud haddodi wanda Allah ya ce ku tsaya a nan to ku tsaya shine alhaddu wa mura'at al'amr ilahi da kiyaye horon ubangiji alani da ka'idan Allah eh duka suna cire na Allah ne su sa nasu duk ai abin da ake ciki kenan to shine ke cewa fa yana hadha zaba saboda abubuwan inhimakin da suka yi wannan zai halakar da su yanzu ko duk wanda ya duba ai yana gani abubuwan da yake halakar da mutanen da ya su Allah rujuan ta gurin da ba komawa baya wala ya kazatan kuma ba sa faɗaka su gane lima yuraddu quluba ila Allah me zai mayar da zuciya wajen Allah ba ruwansu da shi ba ruwansu da shi duniyar kawai ake gani ita kuma ake tara ta duniyar ake gani kuma ita ake tara ta Allah ya kiyaye waluqufu inna hududillahi amran wa nahyan ku tsaya a wajen da Allah ya sanya doka wajen da yace ayi ayi wajen da yace a bari a bari ayi kokari wala daqata li ahadin bi tawfiyatin amrillahi babu wanda ya isa ce zai cika aikin da Allah ya dora masa min kulli wajahin ta kowane ta kowane fiska fi hadal waqti a wannan lokaci illa liman labisa hullatul ma'rifati billahi sai in wanda ya zo ya shiga cikin wannan hanya na bayin Allah shine ya sanya tufan neman sanin Allah au qarabaha ko ya kusanci wannan to zai ga abubuwan da zai dinga yi walakin sai dai haiskan al'amur kamar da zikira yadda labarin ya kasance kamar da muka ambata walan yajidul abdu musrifan bawa kuma ba shi da majuya amma a kama hullahu fihi cikin abin da Allah ya tsaye da shi fala abqa'u hayrun min aswad kulluhu baki baki yafi baki baki daya alqa'u hayrun ko min aswad kullihi fatraku muhalafata amrillahi ku nisanci sabawa horon Allah masadatun daidai kokarin ku wa qumu bi amrihi ku tsaya da bin umarnin Allah ala hasbi daqati gwargwaron yadda za ku iya waja'alu li anfusikum uddatan ku sanya wa kawunan ku tattali aiki min mukaffarati min mukaffarati zunubi abinda za ku yi wanda za dinga yafe muku zunubi fi kulli yawmin wa lailatin cikin dare da rana wa hiya umurun kasiratun lamarukan suna da yawa katamna lakum minha fil wasiyatil ula a wasiyar farko mun rubuta muku waɗansu ko nubzatun kafiyatun mun ba ku kaɗan wanda su isa muku wa aidan min zalika daga cikin wannan hizbus saifi mun ba ku hizbus saifi liman takhazahu wirdan wanda zai iya karanta ta sabahan wa masa'an aqalla zalika maratan maratan ko da so daidai wa aksarhu la hadda lahu mafi yawa babu iyaka nazo nazo shi gana na'am wa min zalika musabbat al-ashara min al-mukaffirat az-zunubi abubuwan da ke kankare zunubai musabbat al-ashara liman ittakhadha hawirdan sabahan wa masa'an ga wanda ya dauke ta wuridi safiya da yammaci wa min zalika salatul fatih lima ughliqa salatul fatih lima ughliqa maimaita ne eh wannan salatul fatih barin fassaranta ta don akwai wanda suke ta tambaya na a fassaranta ta an yi ta fassaran dai amma Allah bai isa musu da shi ba bi ma'ana Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahu ne mimun din nan mimul istigraqi jami'ul asma'illahi ne mimun din yayi istigraqin dukkan sunayen Allah ne Allahu ne mimu din ma Allahumma shine ya Allah salli kai salati ala sayidina ga sayyidu waladu adamin sayyidu kenan waladu adamin wala faharan alfatihi lima ugulika mabudin kaunu duk komi babu abin da ya faru sai da samuwan annabi muhammadu samuwan annabi muhammadu ne aka samar da komai saboda haka shine fatihu lima ugulika walau la rasulullahi ma kana ka'inun ba dan annabi babu wani abin da zai babu komi لا جنة ولا النار ولا ولا السماوات السبع ولا الأرض ولا ولا ولا ولا بذا سامكم با تو كاغا ساموان من الله shine bi wujudihi wujudu kulli shay'in samuwan sa ne yasa komai ya samu kaga fatihi lima ugulika kenan wal khatimi lima sabaka da zuwan sa kuma ka ce to annabta an cike لا نبيا بعده صلى الله عليه وسلم لا نبيا بعد رسول الله باب وانا النبي باين من الله الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق kaga daga kan annabi nuhu shine annabin farko a zuwa kan annabi isa alayhi salatu wassalamu zuwan manzon Allah an rufe babu wani annabi bayan sa kaga hatimul lima sabaqa nashirul nashirul haqq bilhaƙi mai taimakon addinin Allah da gaskiya kowa da ya zo ne a na'ibu fa'ilun amma fa'ilul haƙiƙi wa sayyidina rasulullahi amma dukkansu duk annabawan nan sun zo nuwabu ne nuwabu rasulullahi ne amma haƙiƙatun rasuli wa sayyidina umulana rasulullahi saboda haka nasirul haƙi bil haƙi wal hadi hadi din nan title ne ismin manzala ne wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ya rasulullah shine alhadi wal hadi ila siratikal mustaqim mai shiryarwa zuwa tafarkin nan al mustaqim siratal mustaqim din shi ma title matsayin annabi muhammad ne wal hadi ila siratikal mustaqim kenan wa ala alihi Allah kai salatin nan wa alihi wa ala alihi da alayensa ali ali aliyu ali aqilu ali ja'faru ali abbas wa hum shurafa'u su ake cewa sharifai duk wanda ya fito ta bangaren shariftaka to ta wannan bangaren ne suka fito alihi kenan haƙa ƙadarihi daidai da matsayin annabin a wajen kawo miƙidarihi da miƙidarinsa al'azim yadda kake ganin girmansa wannan ita ce salatul fati to karanta ta tana daga cikin mukaffiratuz zunubi in Allah ya taimake mu aka rike ta za ta amfana wa qallaha mafi karancin ta niyatun fi sabahin dari zaka yi da asuba wa masa'in dari da al'asar kaga fala yalhaqaha fi hadha al-midan amalun min ay amalin duk a wannan fagen babu wani aikin da zai riskar da ita kowane irin aiki ne wala yin sa ila gayati amalin min ayi amalin babu wani guri da zaka yi wanda ya fi karfinta a cikin ta zai ya talasha ta dauki wa adimus salawatil mafrudatin ku dawwama cikin sallah ta farilla fi jama'ati cikin jama'a bil muhafazati ku kiyaye fa yana mutakassilatun bil asmati domin ita tana daukewa wajen kiyayuwa min jami'il muhallaka min jami'i muhalakatin daga dukkan abubuwan da ke halakar da mutane illa fi nafzin qalilatin tujibul uqubati sai kankanin abubuwa wanda yake sa sai an kama mutum da shi wa anna lillahi subhanahu wata'ala shi ubangiji bil mudawami alaiha wanda ya dawama akan sallah inayatun azimatun yana da inaya mai girma fa kam yajabaru lahu min kasaratin da yawa ubangiji zai zai jona maka kare ka saboda yawan yin sallah a cikin jami'i wa kan yastaru lahu min auratin da yawa ubangiji zai koye al'auranka bayan ya fito fili wa kan ya afu lahu an zillatin da yawa Allah zai kauce maka akan kuskuren da kai wa kam ya akuz lahu bi yadi min kulli kabwatin da yawa zaka je ka fada cikin halaka Allah zai rike ka ba za ka fada ba sallah duk tana yin haka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal dhikrullahi akbar wa alaikum bi muhafazati ala dhikrillahi na hore ku ku kiyaye ambaton Allah ma'ana ku dinga yi wassalatu ala nabihi ku yawaita salati wa annabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wal ali qadar bidar al-lazim salatan tamla al-adla wal abad az-zamana wa makana madrubatan fi kulli adadin bi alid ma fi ilmika ya wahidin ahad laylan wa naharan dare da rana ala hasbil istida'ati gwargwadon yadda za a iya wa ala qadari ma yudihil waqtu kuma kai gwargwadon yadda kake da lokaci wa taqatu min ghairi ifradin wala tafridin karka yanda aka kosa kuma karka bar lokacin ka a banza waqsidu bi zalika ku yi ku karanta salatul fatihi ta'aziman don girmama Allah wa ijlalan lillahi don buwayantarwa da Allah subhanahu wata'ala wali rasulihi da ganin annabi Muhammadu cikin salatin wato shine shuhudul minnati wa shuhudul minnati sannan kuma anta an tusalli alaihi ka annaka tarahu shine ruhu salati ala rasulillahi idan kana salati kana ganin abinda kake faɗan wa annabi to daidai kake kaman kana ka annaka tarahu ne wata jallifi zalika abinda zai yaye maka nan bil qufi fi babillahi wajen tsayuwa a kofan Allah taliban limardatihi kana neman yardan sa lali talabi hajjin ba dan neman wani rabo ba fa inna lil amil bi zalika domin wanda zai aiki da wannan inayatun wannan inaya ce min Allah daga Allah azimatun mai girma ya ji barakati ya fil ajil wal ajili zai samu albarkanta duniya da lahira waya ji da halawatin lazatiya zai karanta ta yana jin daɗinta fi ma huwa lahu amalun cikin duk abin da yake da guri waya fil khawas wal asrar tana daga cikin keɓantattu tana daga cikin sirrori kalmar hafazati ala sarawati ita ma tana baka kamar yadda mutum zai samu irin muhafa in yanda mutum in yake yi sallah zai samu fil jama'ati a cikin jam'i sawa'an bi sawa'i abinda Allah yake bawa mai salatul fatih to ana bawa mutum natsuwan da Allah ya bawa wanda yake yi sallah allazina fi salati mahafizuna eh sawa'an bi sawa'in ba ana nufin in ka karanta salatul fatih ba za ka yi sallah ba kuma yawa saboda kar mutum ya ji wannan ya dauki cewa to ai ai shehin su ya ce in an karanta salatul fatih ana samun kaza to saboda haka ba sai kai sallah ba abin da yace ba kenan kowanne a mai da haƙƙin idulu huwa aqrabu littaqwa kai adalci shine aqrabu littaqwa shine mutum ya nuna alaman akwai tsoron Allah ta da shi amma baka fahimci abu ka dauka ka maka da fahimtar ka kuma ba abin da ake nufi ba kenan babu abin da ya akkada shi kamar sallan farilla shau tijani sai a duba kuma a ji a zamaninsa yana wasa da sallan sai a duba a ji halifansa yana wasa da sallan wanda shi ya nuna maka yana cikin hali wanda mu a yanzu in muka shiga tarkoko muna kwanciya ne mai haƙuri ce mun tashi Allah yana sani ya ɗora mana ciwon kai amma ga shi nan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cikin halin nazki amma yana tambaya ku gaya ma kabiru fai kabiru fai ya gaya masa idan ya ga lokacin sallah ya yi in ya ga hankalinsa ya fara tafiya ya faɗa a cikin kunnensa da ƙarfi ya ce zuhur ko ya ce asaru shi ibrahim duk abin da yake yi zai fasa za ga hannunsa yana motsi yana ima yana sallah haka har yabar duniya wannan ne za a nuna cewa ba su san abin da ake nufi ba mutanen da suke jin kunyan ubangiji cikin lamarinsu duk komi su tarkata su yi watsi da shi saboda kunyan ubangiji kai kana nan dan karamin abu an haɗa ka da shi ka ci amana dan karamin abu a duniyance ai ba zai yi ba Allah ya taimake mu wa alaikum bil muhafazati ala sadaqati ku kiyaye ku dinga ba da sadaka fi kulli yawmin wa lailatin dare da rana in sada'atum in da ku iya walau fulsu na hasin koda koda koda karamin kuɗi ne ma'ana aw luqmatun wahidatin ko loma ɗaya ne wannan ba a nuna mutane alhairi lailan wani harar kada mutum ya zamo ya riƙe kansa kawai damuwansa kansa a ka yi ƙoƙari karka ce ai ce da iyalinka ma sadaka ne wannan wajibi ne a kanka wanda ba wajibin ba eh shi ake son ka sa shi ya zamo wajibi suna ɗaukan mustahabi ya zamo farilla ne a kansu shau jani kullum kwanan duniya akwai adadin mutanen da yake ciyarwa kullum kwanan duniya akwai adadin da yake cewa gashi almajiransu sun dauka ai kwanakin baya ai na faɗa mana almiskin saboda ciyarwa ya kai a ciyarwansa shekara hamsin da wani abu 24 hours ko lokaci gidansa ana girki ne saboda masu karban abinci 24 hours shekara hamsin da wani abu sannan shehu gibrima a duk shekara yana ciyar da mutane dubu ɗari ne dubu ɗari wannan dalilin da har yanzu a cikin abokananmu akwai wanda ya tafi gonan ma ya aikin wanda gonansa zai ta aikin tsakanin niger ne da nigeria ana tafiya da tireloli sama da goma suna tafiya da mutane can su zo da nasu nan a zo da saboda noma yadda za a ciyar da bayan allah kuma har yanzu halibansa yana yi bai a canza ba ba mu sani ba ya dora a kan nan mahaifin ne ko kuma shi ya dauki iya nashi saboda kowa yana da iya karfin wuyarsa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu bayan ya koma ga Allah sayyidi aliyu sise shine sakataren shehu ibrahim wanda shi ya fara rike halifanci kafin shehu abdullahi ya girgije ya yi istiwa'i ya bashi kujeran shi ya rike masa ya ga takardar da shehu ibrahim yake daukan nauyin mutane 313 a cikin madina amma shi ma bai sani ba shi ne sakataren amma bai sani ba ya ce to abdullahi ya ce to kaga wannan gasarar kuma duk a cikin madina to kaulaha ne gida ne kowane gida gida 313 ba mutane 313 ba gida 313 da cinsu da shansu da suturansu a hannun shehu ibrahim ne sai ya ce wa shi abdullahi ce to kaga wannan ni ma ban sani ba sai yanzu saboda aka mu rufe ba za mu iya ba abin da ya bayyana mu yi kokari mu ga abin da za mu iya eh ni ma ban sani ba sai yanzu eh to kaga wannan ai ya isa an gane cewa shin abin da shehu jani ya dora haka ne to alhamdulillah kuma alhamdulillah mu sauko kasa mun ga shehananmu suna yi mu ma mun kai level din da Allah ya ba mu dama muna irin wannan din domin babu ranar da in ba mu ciyar ba ba za mu zauna lafiya ba kuma ba mu jin daɗi kuma ga shi nan kuma Allah bai taɓa gajiyarwa ba kuma ana yi eh wannan yana daga cikin tsarin da ya sa dole in fara noma wannan shine sirrin kuma kullum din za a ciyar domin an ce nawa ake ciyarwa a takaice a kowane rana cikin maman nan lahu alaina mutane ɗari suna cin abinci a waje a ƙarƙashi na a kowace rana kuma ba a taɓa rasawa sau ukun ba kuma ba wanda ke zuwa mar ƙarya ba in karba a'a daga cikin zubin dai da shehu tijanin ya dora shine ake ashe idan dan kwaro ya yi jika ashe shehu tijanin zai yi jika in sha ta ya yi jika ashe shehu tijanin zai yi jika kuma babu dalilin da aka ce nashi ba zai yiwu ba in shago na dambe ya yi jika ko a suna ta ya kamata shagon shehu tijani shi ma ya nashi wannan abin da ya kamata mutane su dinga ganewa kenan Allah ce make mu in salatu walau fulsun hasin aw luqmatin wahidatin ba'da al-muhafazati ala ada'i al-mafrudati ka gani bayan kun kiyaye bada wajibi na mafrudatul maliya wato zakka kenan e wancan dole ne ai kaga mafrudat ne fa inna inayatul lahi ta'ala domin shi inaya ta ubangiji bil amil fi zalika qaribun min muhafazati al mafruda inaya ta ubangiji ga mai yin wannan yayi kusa cikin kiyayuwa na farilla fil jama'ati cikin sallar jama'a wal yakun min jumlatin ya zama daga cikin jumla na wuridinku allati tuhafazuna alaiha yanda kuke kiyaye wancan ku kiyaye wannan tuhafazuna alaiha ba'da alwurid alladhi huwa lazimu tariqati kaga akwai lazimi na tariqa wujubu akwai lazimi na istihbabi kamar rike sharbi wanda ko ina kake tafiya kake istihbabi da salati wannan istihbaban ne wanda kuma ka dauka lazimin safin al'asar wannan wujubu ne yana kanka wannan kuma gara basa ne wai menene giwa menene taka kwado eh ribar kafa ne eh saboda kana cikin garin to da kai za a yi ka zo kai ma ka sha Allah taimake mu eh بعد ورد الذي هو لازم الطريقة الحزب السيفي كما حزب السيفي وصلاة الفاتح لما أقولك فإنهما بصلاة الفاتح السيفي فإنهما يغنيان عن جميع الأوراد ثم ذا شيك دقا دكا واني أوراد صلاة الفاتح إتا سيفي كراري ني الله كراري ني ai in ka ji abin da take faɗa komin rashin hankalinka da ka ce duk wanda aka ma haka zai saurara ba ku nemo wani kuturu da yake wa shata take ya menene na mawaka kai ne menene kai ne in aka yi yamma aka yi gaban yamma in aka yi kudu aka yi kai in ka ba wa shata kudi ka ba mai kudi kudi in ka hana shata kudi ka hana mai kudi kudi irin wannan to kusan kamar haka ake faɗa wa Allah to wannan kaga a hausance a shata ji kawai ke yana shiru to daga nan kawai sai ka ji kuma ya ballo sai ya ballo indararo na waka ya sake to shi rabbul izzati shi abin da yake so kenan kirari to ita saifi kirari ne kuma asalinta daga sayyidina aliyu karramallahu wajahu shi yasa suke ce mata saifu ali idan kai magiyan kai magiyan Allah kai ne kaza ni ne kaza Allah kai ne kaza haka da kai ta saukowa da shi in ka zo ka ajiye wannan sai sake ɗauko maka wani abin ya yi ƙasa ya sake ɗauko wani ya yi ƙasa to haka da shi ake tafiya to kaga salatul fatihi kuma ga yadda take wayannan guda biyu ce da ne ya ishe ka ka rike su kawai ya ishe ka fa ma yuguniyani an jami'il auradi wa yabligani kuma suna isar da mutum bi fadlillahi da fadalan Allah gayatul muradi dukkan isa matuka wala ya ci bi kadari ma amalun babu wanda zai kore da bi kadari ma ya ci a cikin aikinsa ya ce ai ko bai yi da su ba ya kai a suna ciki dole dole sai ka hada to ita saiti saboda zafinta sai aka narka ta da inna anzalnahu idan mutum saboda ita in ka karanta ta gaye da take kaiwa take kai mutum to sai a mai da kai ka koma inna anzalnahu fi lailatul qadari inna anzalnahu tana ba da duk abin da saiti take bayarwa saboda wancan tana da zafi don in kana karanta saifi idan saifi ta shige ka ɗanka in ya maka rashin hankali sai ya ji jiki ɗanka in ya maka rashin hankali sai ya ji jiki saboda za ka samu soyayya ne na ubangiji wanda za a kewaye ka da shi akwai wani sarki turkunya idris lokacin da turawa suke hawa bayan sarakuna don walakanci da suka shigo arewa turkunyan idris nan bauchi ne malaminmu sheke ba mu labarin abin da ya faru malam sha'ibu to shi turkunya idris auradinsa kenan saifi da yasin iya yasin wannan wuridinsa kenan to yana cikin irin wannan to shi mai jan kunne shi ne waye zan ce su ne gwamnati kamar gwamnati su ne gwamnati to sai ce zai je hau sarki kaza ranar kasuwa sai ya kunyata sarkin sai aka ce ranar za zuwa hau turkunya idris kabarin zuwa nan yana samu naka ya mutu to in an yi zuwa hawa sarki to za a haɗu a gari a ga walakanci sarki duk mulkinsa yau za a haushi turkunya idris yana cikin gida yana da zanko kamar bakwai ko da irin kafin aje wajensa nan gini ne haka irin da yi zaure-zaure aka je aka cika sarki zai zo ya hau banza bai san wakilin Allah ba ne ya shiga yana cewa ya fito ya wuce na biyu ya wuce na uku ya je na hudu to da turkunya idris ya fara fitowa sai aka ga bature yana fitowa yana dawowa da baya da baya wanda kaman su ne kuma aka sa ido a ga yadda za a yi yana fitowa ya kira shi ce arnai me ya kawo ka da ya kaki ya tofa da ya juya a guje bai tsaya ba sai a a samu naka a nan ya mutu kabarinsa yana samu naka saifi ne saboda rike wajen karatu ai wa'in nan abubuwan aka rasa ai abin da ya sa aka sha wahala kenan wannan abubuwan duk da iyaye musu karke da ana kai Allah kiyaye dalilin zuwan izala kenan eh Allah kiyaye wa alaikum bisilatil arhani kusa da zumunci min kulli ma yuqibul qalba ta inda duk zai dadada zuciya wa yujibul muhabbata kuma ya sanya soyayya walau bi tafaqqudil hali wa liqa'is salami baka da komai ko da yawan sallama ku je ku yi wa juna wata jannabul ma'adatul arham duk wani abin da zai kawo gaba cikin zumunci a nisanta wa huququl walidaini da yadda za ku yi ku saba wa mahaifa a nisanta wa kullu ma yujibu baginati duk wani abin da zai sa ka yi hikidu ka rike wani ka kullaci wani a bashi fi qulubil ikhwan a cikin zukatan yan uwa saboda zukatan gabaki daya ma'ajiyi ne na Allah wata jannabul bahasa an auratul musulmina kar ku dinga neman sanin illolin mutane yau wani me yayi kaza kana neman ka gane illarsa kar ayi fa inna man tataba a zalika duk wanda yake neman binciken ya ga laifin mutane fabbaha Allah auratahu shi kuma Allah zai bayyana al'auransa ba ma shi ba wa ta ka aurata banihi min ba'di ƴaƴansa ma ba za su samu rufin asiri ba eh ya ya tsokano kuma karam Allah ai haka ne eh haka ne duk mutumin da ka gan shi bayi da wani tunani sai dai ya tona asirin mutane don in ya koma ga Allah shi zaka ga asirinsa a tone ƴaƴansa ma za ga duk abin da suka yi shi an gani Allah karka mana albarka annabi mu ma ka hana mu wa aksirul afwa ku yawaita yafiya an zalali idan aka muku kuskure wasaf ku dinga yin rangwami anil khalal duk gudun da aka bude li kulli mu'minin ga dukkan mu'mini wa akkada zalika liman wa hakum fi tariqati kun gani wa hakun nan bi ma'ana man man akhadhu tariqa hum akhadhu muwaha ne ai yan uwanku wanda suka karbi dariƙa ku kiyaye su fa inna man afa an zullatin duk wanda ya rangwami ga wanda ya masa kuskure afallahu lahu an zullatin kasiratin kai kai rangwami ɗaya Allah ya maka rangwami mai yawa wa man waqa'a fikum bi zallatin duk wanda ya fada cikin ku da kaskanci zalla summa ja'akum mu'zirat sannan ya zo muku yana mai uzuri faqbilu uzrahu ku karba uzurin sa in mutum ya yi laifi in ya zo ya kawo uzuri to ku karba uzurin sa wa samuhu ku yi masa musama likai ya kabala lahu azarakum dan Allah ya karbi uzurin ku wa yusami hukum ya muku musama a cikin cikin cikin kuskuren ku fa inna asharra al-ikhwani inda Allah mafi sharrin yan uwa a wajen Allah mallan ya kabila uzra mutumin da baya karban uzuri wala ya kabil wala ya kabilu asarati kuma wala ya kilul asarati yawa baya yawan tuntube yawa baya karban wanda wahan fa inna sharra al-ikhwan inda Allah man la yaqbilu al-uzra wa la yaqilu al-asarati na tuntube cikin lamarukan su to duk wa'annan in aka yi tuntube ba zai yarda da wannan ba yawa shi baya karban kuskure yawa sai abinda suka shirya kawai yake yi wa yawa wata ammalu qawlu subhanahu wata'ala ku lura da abin da Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum to menene magfiratin min rabbikum shine ya fitar da shi ana ga sunan a dunkule ya faɗa ya faɗa ya faɗa to ai ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum domin dukkan kuskuren mu ne ila qawli wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son mai kyautatawa wa alaikum bil ghaflati an sharrin nasi idan mutum ya maka sharri kaman ci wa adamil mubalati karka damu bima ya jari minhum min ash-shururi abinda suke aikatawa nan daga sharri karka ce za ka rama wa alaikum bis safi ka kauda kai wata jawuzi anan ka tsallake musu fa innal munaqashata nasi domin munakashan mutane amma yabdu minhum yanda abin yake bayyana gare su wa adamul afu anhum da abin da da rashin rangwami gare su yujabu abdin inda Allahil bawar yana sa bawa ya halaka bawar eh yana sa bawa ya halaka eh fi dunya wal akhirati duniya da lahira wa kullu ma da nauta bi muqabalati sharri duk lokacin da ka kusanta daga muqabalar sharri bi mislihi ayi maka kai sai yana cewa wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atun shay'an jaza'u sayyi'ati sayyi'atun wani ya maka karama laifi ne ramawa eh eh ya shi ne ya haka waje za sai ya ce ce sai a tun sai ya tsaya haka sai Allah akbar sun san Allah Allah ya ce wa kullu ma da nauta bi muqabalati sharri bi misli tazayadati shururu abinda zai karu maka sharrori ne zaka kara wa tankashiru bil abdi qawaimu fi jami'il umuri dukkan lamarin ka kuma zai dinga rushewa mai duk lamarin ka wa tankashiru bil abdi qawaimu duk wani abubuwan ka tsayayyu to za su rushe fala muqabalatu lish sharri ba a muqabala ga sharri illa al ghaflati wal afwi sai dai ka ka kauda kai kai afwa kai musamaha mun ga haka shau tijjani ya an shiryo masa wani irin makirci daga dakar aka zo nan bayan gidan baffalamin darun rahama makabartansu aka tona rani aka binne shanu da rai guda biyu sai aka kama su aka kamo su aka zo da su gaban shehu tijjani shehu tijjani ce me ya faru suka yi bayani waye turo ku suka fada ana gaggaura musu shehu ya ci kara sake taba su ai sai dan kankanin lokaci walfa wannan ya suka ji abin da ya faru hai ran na ga tashi hankali duk haukan polis ɗinsu zandarman sunan nan duk haukansu na rantse da Allah sun zo sun kasa fito da mutanen nan daga gidan shehu tijani almajiran shehu suka ce wallahi sun kashe su shehu tijani ce ba wanda ya isa shehu tijani da ya taso kai haka ya sa su a gabansa na rantse da zatin Allah ai ba wanda iya dukan su wallahi sai da ya sa su a cikin motan billahi azim ya rufe da yadda ki motan tukuna motan ta bar gurin kamar mutane da su fashe polisin ba su iya kwatan su ba ga su an zo kamar yaƙi wallahi tallahi soja ne haka yake watsa mutane billahi azim ya buɗe ya sa su kuma su da suka zo kashe shin ba Allah ce a tafi al'afu wal musama wa alaikum bi adami la yatirad an nasi ku daina bijirantarwa mutane fi ma aqamahu Allah fihi cikin abin da Allah ya tsere ku cikin sa min ma laysa bi mahmudin shar'an wala tab'an duk abin da ba shar'a bane ko tabi'a fa inna umurahum domin al'amarin tajri ala mashi'atil ilahiyya yana tafiya ne akan mashi'an Allah fa hum maqbuduna fi qabdatillahi an yi musu yimki ne cikin cikin kamun Allah la mahida lahum an hukumi ba ba su su kaucewa abin da Allah ya shirya ba idan kaga mutum yana shan giya in kaga mutum yana sata in kaga mutum yana zina in kaga to kar ka je ka kai ta tsayawa kana maganganu a kansa ba ruwanka an sa shi wani aiki ne wanda in bai yi aikin ba kai ne za ka yi da za ka yi shiru abinka Allah ya kiyaye a sauƙa lafiya yawwa amma kai yawaita magana to kai kuma za ka ga yadda za a yi eh ya ce in kaga in kaga majina akan hanya ka rufe karka ce wannan wani shege ne sai ka yi sa'a babanka ne tofa to eh to ka ko ka ce wani shege ne ai daya zage uba kaga ya more dama yana neman hanyar da zai zaga bai samu ba kenan ko shiru ake wajen ne umurin tazzaru an qaba'ihi dukkan wani lamari yana zuwa ne daga qaba'ihi wa qadari illa man awjaba shar'a al-qiyam bihi sai abin da shari'a ce ta ce kar a yarda da abin to in ka gani ka yi magana alaihim amran wajen horo wa zajaran ko tsatara bi hasbil awaridi gwargwadon yadda abin ya zo wannan ibatu da gwargwadon abin da masifa ta zo da shi fi babul azman waƙafu inda kauli sallallahu alaihi wasallama a wani zamani an tsaya wajen manzo Allah ya ce marubil ma'rufi marubil ma'rufi manzo Allah yana cewa ku yi horo da kyawawa wa tanahu anil munkar ku yi hani ga munana hatta idza ra'aita shuhan mutan har za ku ga wato shuhan kwabro mutan ana bi wa hawa mutba'an da son zuciya wai ijaba kulli ji ra'ayin bi ra'ayi kowa ya yarda da kanshi to in kun zo wannan lokacin fa alaikum bi huwa isati nafsika ka kanka ka kani kanka la yadurukum man dalla idza tadaytum ko ku anfusukum yawa alaikum anfusukum la yadurukum man dalla idza tadaytum ko ku anfusukum wa ahlikum nara duk zai bayar wa qawlu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce min husnul islamil mar'i tarkuhu shikenan sai ka kame sai ka koma zaman gida zaman daki wa alaikum bi munasahati ihwanikum ku dinga yin nasiha wa yan uwanku fi dariqati a cikin dariqa birrifqi wallini da tausasawa da tausasawa wa siyasatin ka kira mutane kuma ta hanyar da su fahimta min gairin zaginatin karka yi kana hikidu bagina riko wala hikidun duka da kusan ma'ana ɗaya ne ko wai ga alkul wahidin minkum waqatan kowan ɗayan ku ya sanya wani lokaci ya zkuru Allah ta'ala fi wanda ya dinga abbatan Allah wai ta da lahu ya bauta masa fi fil halwati shi da shi ya zama yana da lokacin da zai kauce bayan lazimin safiya da abin nan akalla zalika adadin waridin ladhi huwa lazimu tariqati mafi karanci kai ko da istighfari 100 salati fati 100 la ilaha illallah 100 kawai da lokaci wanda zaka dinga yin wannan na daban kuma wani bonus ne fa innal amila bizalika mai yin haka yajidu barakatihi zai ga albarka fi jami'i masharibi wa tasarrufatihi duk maciyayansa dukkan motsinsa zai dinga ganin albarka na gudana ciki wa alaikum bi ta'atil muqaddami za mu tsaya nan sai gobe in aka faɗi muƙaddaman da a faɗi kuma su kuma abin da ya kamata yake kansu ai check and balance Allah taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya yawaita mana alkhairi Allah ya ba mu albarkan shautu jani بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا حاتم لما سبق أنا سر الحق والحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار لازم صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح